أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ تريدنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا آه لا دي شاء sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga wata na hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da uku wannan zama na sha biyu kenan insha Allah za mu tashi la ya takhidhu al-mu'minu al-kafirin ko to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويعذركم الله نفسه وإلى الله المسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقي منه تقيه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مؤمني باتارك أن كافري مسويا يوالونهم سنا جبنت لمرنس ويصادقونهم سنا أبو تادس آه من دون المؤمنين كما بايا مؤمني لا tatruki lil mu'minina wa tusadiqil kufar kar ka bar mu'mini ka je kai abuta da kafirai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan yuwalihim wanda yake jibintar lamarin su falaysa min allahi fi shay'in falaysa min dinillahi fi shay'in a wurin Allah ba batun komai yake ba ana nin falaysa min dinillahi fi shay'in a cikin addinin Allah shi ba a bakin komai yake ba illa an tattaqu minhu tuqa sai dai illa an ta kafo minun makafatan sai in kuna jin tsoron wani abin jin tsoro daga gare su idza kana lil kafiri satwatun in ya kasance kafiri yana da wani iko satwa ana fasara ta da tumbe amma ya danganta da wurin da ake amfani da ita daga dake daga sadaya ne amma satwa in yake yana da wani iko wanda ake jin tsoron shi kenan wa khifta minhu kai tsoro kai tsoron shi falaka rukhsatun to ka samu wata rahusa wani rangwame an tuwaliyahu zahiran ka jibince lamarin shi amma a zahiri ka so shi a zahiri la batinan ba a baɗini ba wal azimatu amma abin da yake duk cikin hukunci akwai rukhsa akwai azima akwai abin da aka yi rangwame a yi akwai kuma abin da ya kamata shine azima shine riko da mafi ala wanda yake shine abin da ake ma azima to wal azimatu hiya mu'adatu a'da'illahi wa muwalatu awliya'illahi azima shine kiyayya da makiya Allah da soyayya da masoya Allah wanda suke masoya Allah su ne kake zimta lamarin su kawai wanda dai in mutum makiyin Allah ne kawai maki maki ne ne tafsirin na Maulana Shaykhul Islam ya ba misali wani lokaci da aka je aka kai karar shi wajen tura mulkin mallaka cewa gashi nan wai yana so ya tada fitina yana so wai suka ce yaƙi su suna so wasu dangin shi ma da suka ce wai yana nena tanadi ya yaƙe su aka zo suka sa aka kirawo shehu shehu da ya zo yin su suka ce mun ji an ce kana so ka tada tarzoma kana so ka yaƙe yan uwanka sai ce wa shi yace ni ai yace shehu yace ni ba mun izini in yaƙi ba da ina da izinin yaƙi da ku zan yaƙa kiri kiri kaga wannan shi wani wanda shine wanda azima yake rikure ta makiyana shi ku ne makiyana kirkire ya damu turawa to irin wannan shine azima in mutum na iyawa shine yake ya kamata mutum ya amma mutum bai iyawa an bashi dama kuma ya irin ya nuna ya nuna shi masoyansa bane a zahiri wannan rukhsa ce amma muwalatu bil insani duna al qalbi fa fiya rukhsatu amma soyayyan mutum jibinta wai lamarin mutum bil lisani da halshi amma duna al qalbi banda banda zuciya fa fiya rukhsatu to akwai sauki akwai rukhsa a cikinta amma bil qalbi fala sabila ilaiha amma ka jibinci ka so mutum da a zuciya wannan babu dama zuwa gare ta wal azimatu hiya adamul mawalati walau bil lisan ita azima shine rishin soyayyar nasu ko da ma da harshe ne ko da harshe ka nuna musu kai ba musu ne marra aminku saboda gashi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra minkum munkaran duk wanda yaga abin ki daga cikin ku to fali ga yiru biyadihi ya canza shi da hannun shi fa illam yastati in bai da iko fa bilisani ya canza shi da harshen shi fa illam yastati fa bikalbi in bai da iko to ya canza shi da zuciyar shi wa zalika daful iman wannan shine mafi raunin imani kenan a wannan a wannan kenan amma akwai wa'ansu sun cikin mazabun na musulunci sun tsananta a wajen muwalatin nan wayan soyayyan wai soyayyan kafirai sun tsananta sosai suna ganin kawai in mutum in kaso in ka saki kaso kafiri kawai ai kama hitar ga musulunci to shi ko duk abin lura shi ne kaso kaso kafirai akan muminai har ka je ma soyayya da irin wanda za ka iya ba su sirrin muminan inda za su iya zuwa bitali su zo su cuta ma wannan muminan amma shi yanda Allah ya yi zukata ciki wanda suke ba asalan ma wanda ba musulmi ba ku musulmi ai kuna so a ce sun musulmi ku sun zo sun kama musulunci ashe kuna ma tsaunar su haka wata rana akwai cikin manyan malamai na duniya ana ce mai wani ma Muhammadu da Hassan da wani mutanen manyan malamai ne na Murtaniya to ya yi karatu a saudiya kuma suna kaddara shi saboda ilimin da Allah ya bashi cikin tambayoyin da suka bashi suke mai maganganun da tattauna da suke a saudiya ma yake cewa wai kai maganganun nan wanda na ibn abdul wahab wanda kuke dogara kansu ba duka kowane ne ayyuka wata akwai na na kama akwai na na yadda saboda shi yayi wani sabon da ake ce musu wai nawaqidul imani akwai wasu abubuwan da suke warware yadda ka san nawaqidul wudu'i akwai abubuwan da suke warware alwala wai shi akwai abubuwan da suke warware imani to cikin siyasan irin wannan san kafirai in ka so in kana son kafiri in ka saki zuciyar ka ka so kafiri kawai ka kafutar ga imani ya ce a wannan hawa ba hawa laisa ala itlaqi yace saboda ba gashi nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba laisa innaka la tahdi man ahbabta kai baka shirye baka shirye da wanda ka so baka da ikon ka shirye da wanda ka so kuma wane ne wanda ya san dama wanda aka ce ma baka da ikon shi kenan ba shirye bane dama ka so shi shi ba shirye bane ba to ba ka iko ka shirye da kuma duk yawanci duk masu tafsiri sun ittifaqin cewa yana ana nihin Abu Talib shi wato kawun shi Abu Talib shine yayi kwadan ya musai mata Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kaga shi ya ma so wani wanda ba musulmin ba amma kuma to shine ko abun koyi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ba wai kawai ba a cewa akwai akwai abubuwan da wanda ba musulmi ba dama ita soyayya akwai wasu abubuwan da suke jawo ta kyautatawa misali wani yanzu kafiri wani kafiri ne cikin shugabannin kasashe misali kowa san kafiri amma sai ya zo ya nuna adalci ya nuna kawai ka a tuta musulmi ya nuna san musulmi karara to wannan in kaji kana son shi ne me da hinka amma wai abin da ake yi ka jibinci lamarin shi ka zama shine abokin sirrinka ka bar muminai a ce ka hudu suna abokin sirrinka to wannan ai an samu baraka shine abin lura wa yuhazirukum Allahu nafsa Allah yana yukhawifukum yana tsoratar da ku kansa an ya gudaba alaikum da yayi azaba ya wushi shi da yayi azaba akan ku in walaitumuhum in kuka yi soyayya da su an can kafiran wa ila Allah masir makoma ta tabbata zuwa ga Allah wal masiru ila Allah ai makoma duka zuwa ga Allah ne al marjiu ilayhi makoma zuwa ga Allah ne fa yajazikum sai saka muku ajaban yuhaziruna Allah tabaraka wa ta'ala wala nakhafu minhu wala shi sallallahu alaihi wasallam ana marji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala yace abun mamaki Allah yana tsoratar da mu kan shi tabaraka wa ta'ala amma ba ma tsoron shi wal insanu da'ifun fi nafsihi shi ko mutum mai rauni ne a cikin kansa huwa la huwa la yasbiru ala latmatin mutum sai ga la yasbiru ala latmatin shurtin mutum bai iya hakuri ya jurewa mari na dan doka ko police ko dogari nika ga mu yanzu zamani dai larabcin zamani shurtin police ake ni police in yamare ka baka baka jurewa wala wala harra shamsi daga mutum bai iya jure ma rana zahir rana ma in rana ta rana sai ga mutum bai iya jurewa duk taurin kan mutum ko dole mutum ya nemi inuwa wala qarsata namli ko ko cizo na tururuwa ko cirna ko abin da ya kama da wannan shi ta ba gani tana ka ciji mutum sai mutum ya zabura a kaifa la ya kaifa la yaqdiru ala ghadabi kaifa yaqdiru ala ghadabi rabbi wa iqabihi wan nar wa ma fiha min min al hayati wal aqarib to ta yaya mutum wanda yake da rauni irin haka zai iya wai samun ikon ɗaukan nauyin hushin ubangiji da azabarsa da huta da kuma abin da ke cikinta na daga macizayya da kunamu la yastati'u wannan mutum ba iya babu bai iya ɗaukan wannan al insanu yuhjibuhu anil masiya ya yuhjibu anil masiya idza tafakkara salasta ashiya mutum yace in shi yace in mutum ya tunani cikin abubuwa guda uku za su iya shamukance shi su kare shi su hana shi daga sabon Allah ya tafakkaru fi ghadabi Allah tabaraka ta'ala wa shiddati iqabi mutum yayi inda mutum zai tunanin cikin hushin Allah tabaraka ta'ala wa shiddati iqabi da tsananin azabasa wa tafakkaru fi dhufihi huwa sannan na uku mutum yayi tunani a cikin raunin shi shi kanshi mutum al insanu idza tafakkara fi hadhihi al-ashya in mutum yayi tunanin cikin wannan abubuwan la jarama ay la budda ba makaha ya turku mukhalafatan lahi tabaraka ta'ala zai bar saba ma Allah tabaraka ta'ala mhm قل تخفوا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في وما, وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل لهم كفر أمسه in tukfu ma fi sudurikum in kuka boye abin da ke cikin zukatanku qulubikum cikin abin da suke cikin zukatanku dai min mawalati mai daga soyayyar su an autubuduhu tuzhiru ko ko kuka bayyana shi ya alamu Allah Allah ya riga ya san shi la yakhfa alayhi shay'un Allah ba abin da ke buya gare shi wa huwa kuma shi Allah ya lahu ma fi samawati wa ma fi ya san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne afsa dukan komai wa minhu ta'azibu man walal kufar daga cikin abin da Allah yake iko akan shi shine azabtar da duk wanda yake soyayya da kafirai yake jibintan lamarin su aha يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مودرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد آه uzkur kuma ka tuna yawma tajidu kullu nafsin ma amilat ranar da kowace rana kowace rai za ta samu abin da ta aikata ma amilatu abin da ta aikata shi min khairin na alheri in alheri ne muhdaran zai zo a halarce wa ma amilatu abin da ko ta aikata shi min su'in na daga mummuna abu tawaddu za ta kaunaci law anna baina wa bainu abadan ba'ida ina ma a ce tsakaninta da shi akwai wata gaya mai nisa ghayatun fi nihaya wata mutuka a cikin nisa a cikin fi nihaya a cikin ghayatun wata mutuka dai fi nihayatul budi a cikin karshen a cikin karshen nisa fala yasilu ilaiha ya kasance ba bai bai bai saduwa da wannan aikin nashi shine wato law anna bainaha bainaha wa bainahu a ce shi wannan wannan abun baya saduwa da ran nan tashi ita ce ilaiha kin wa yuhadirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa karrara halitta akidi Allah ya maimaita wannan dan saboda karfafawa wallahu ra'ufun Allah mai tsananin tausayi ne bil ibadi da bayi wallahu tabaraka wa ta'ala shadidur rafati bil ibadi Allah mai tsananin tausayi ne ga bayinsa yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin ranar da ko tare za ta za ta tajiru za ta za ta samu ma'amilata abinda ta aikata min khairin nan daga alheri mu da ran halarce wal insanu idan qadat ayyamu umri shine mutum in kwanukan rayuwar shi suka kare ya tihil malaku sai mala'ika ya zo mishi sai ya kibi ruhahu sai ya karbi ran shi wa yahmilu ila wa yuhmalu ila al-qabri sai a dauki mutum zuwa kabarin shi wa yudfanu abin ne shi yajidu shakhsan karihal manzar qabihar ra'iha sai ya samu wani mutum a cikin kabarin nasa wanda yake mai wani irin karihar manzar abin gani wato huska shi ba ta da kyan gani ƙabihar ra'ayati mai mummunan kuma kamshi ne ko iska ne iskan shi mai wari ne kuma magana shi kuma mai muni ce ya kulu lahu sai wannan aikin shi wannan mutum wannan wanda ka tarda wannan mutum ke tardawa cikin kabarin sai ya ce mishi a shi dai musamman wanda aka binne sai ya ce ma wannan abin da ya gani ubud anni la uhibbu an araka nisanta da gare ni ba na san garinka ya kulu ana amaluk ana amaluka sai falama rakibtani wal yawma sawfa arkabuk sai wannan ya ce mai wannan sifan mai mai muni sai ya ce mai a'a ni ni ne aikinka ni ne aikinka mummuna ya tsawaita da kake hawa na yau kuma ni ne zan hauka a sannan ni zan hauka wai za kana abdan lillahi salihan in ko mutumin wanda aka binne nan ya kasance bawan Allah ne salihi idza dakhala qabrahu in ya shiga kabarin shi ya jiru shay'an hasanan sai samu wani abu mai kyau ya kula lau ya ce mai udun minni matso kusa da ni ma ahsan wajhak me yayi ka kyawun huska wa ma atayyibu ra'ihatik me yayi ka dadin kamshi a ya kulu sai ya ce ana amaluka ni ana amaluka salih ni ne aikin ka nagari fala ma rakibtuka fal yawma tarkabuni na tsawaita ni ke saman ka ni ke hawan ka yau kai ne zaka hawana a huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah madaukakin sarki yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khair mudara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata a halarce shi kabari a cikin kabarinsa wa ma amilat min su'i abinda ko ta aikata na daga mummuna aiki tawaddu law anna bainahu wa bainahu abadan ba'ida za ta kaunaci a ce ina ma a ce tsakaninta da shi akwai wata mutuka mai nisa a wa nazala lamma qalu ma na'budu al-asnam illa hubban lillahi liyuqarribuna ilayhi ah to bismillah kenan
ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولا تطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولا تطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل لهم يا محمد تو وانا آية wa nazar lamma qalu ma na abudu asnama illa hubban yuqarribuna ila ilayhi da da kafirai suka ce ai mu ba ma bauta mu gumaka asali ma sai dan san da muke wa Allah dan saboda su kusantar da mu zuwa gare shi wal yahudu su ma yahuda wa wafadu najran da kuma wannan jama'an wanda suka zo daga najran na nasaru masu addinin kiristanci khatabahum annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum aslimu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zance da su yace ku mi kauya ku musulmata qalu nanu aslamna sai kace ai mu mun rage mun musulmta aslamna qablaka mun musulmta tun gabaninka dinuna qabla dinika wa kitabuna qabla kitabik addinin mu yana gaban addininka kuma littafin mu yana gaban littafinka qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutala tabbata gare shi sai musu la yamna'ukum min islami kaunukum taquluna inna isa kaunukum taquluna inna isa a kenan la da farko yace musu a'a ba haka abin yake ba yamna hukum min al-islami kaunukum taquluna inna isa ibnu lillahi wallahu laysa lahu waladun abin da ke hana ku daga musulunci abin da ke hana ku ko yake nisanta daga ku daga musulunci kasancewa ku kuna cewa isa dan Allah ne shi ko Allah bai da da qalu lahu sai suka ce ala ayi dinin anta to kai akan a wani addini kake qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dini ibrahim ni na kan addinin annabi ibrahim qalu suka ce ibrahim kana yahudiya ai annabi ibrahim ya kasance suka ce ai annabi ibrahim ai bai yahude ne kazabahum allah tabaraka taala sai allah ya karyata su yace karya suke qul ka faɗa musu ku kullahum ka faɗi musu ya muhammad ya ne gwamnatin suna sai da mutane sabata gare ka in kuntum tuhibuna allah in har da gaske kuke kun kasance kuna son allah fattabi'uni to ku biyo ni ku bi ni yuhibbukum allah allah zai so ku bi ma'ana annahu yusibukum ma'ana cewa Allah sai ya saka muku a lokacin nan a wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku zunubakum zunubanku wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne liman ittaba'ani ga duka wanda ya bi ni ma wato ma salafa minhu abin da ya rage ya gabata da gare shi kamar zalik gabanin wannan rahimun bihi kuma Allah mai jin kai ne gare shi hada dalilun ala anna man ahabba Allah yaktadi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wace wannan shine dalili afsa cewa duk wanda ya so Allah duk wanda ke san Allah to ba makawa ya yi koyi da manzan Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi alamatu muhabbatillahi hiya ta'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamar san Allah shine biyayya ga manzo Allah sai da amince Allah tabbata gare shi Allahu qarana da'atahu bi da'atihi bi da'ati rasulihi Allah ya gwama ya hada biyayya gare shi da biyayya ga ma'aikin shi yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo to hakika ya bi Allah waje ala alamata mahabbatihi hiya ala hiya ta'atu rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya alaman soyayya shi ita ce biyayya ga manzo manzo Allah sai ya da mutala tabbata gare shi wa hadha wadihun wannan kuma a hili yake man ahabba shakhsan duk wanda ya so wani mutum yuhibbu jami'a hababahu wal muta'alliqina bihi zai so duk baki ɗaya masoyan shi da duka wanda masu so suke rataya da shi man yajibu man yuhibbu habiban ahabba malabisihi min al'anam duk wanda ya so wani abin so wani masoyi to zai so duk wanda mutumin ke cuɗanya da suna daga cikin talikai malabisihi duk wasu abubuwa wanda suke da labas wanda suke da wata alaka da shi malabisihi kenan majnunu laila sai wace ga ma majnunu laila na wurin lamma shtaddat mahabbatuhu fi laila yayin da soyayya sai tsanani a cikin laila ra'a kalban sai ga wani kare fil bai dai a daji fakasahu sauban sai tufatar da karen nan da wata tufa falamma khudiba na kai mai magana fi zalika cikin wannan kala sai ce inna aini ra'atu marratan fi hayy layla yace ku bar ni ni ido na ya ido na ya ganshi so daya a unguwar su lela dan unguwa na ce mata hayi kuma haka nan ma ruga ma in a kauye da suke ana ce mata hayi dai ko ruga ko ko unguwar su lela so ɗaya ne ya taba ganin shi a wannan shi ne nan a daidai na wuri mai taƙi ga kakawan su betoci na ya ce zakar imamu ga zalifi majmu'ar sa'ili anna majmu'ar lela ru'iya ala katifihi kalbun yutimuhu wa yasqihi imam gazali ya fitar a cikin majmu'ar rasail din shi yace an gama majmu'ul lela yana dauke da kare a kahwada shi yana bashi abinci yana shayar da shi yake lau sai aka ce mishi fi zalika kai magana a cikin wannan fa kala sai sai ra'aytu ya rusu baba lela na taba ganin shi yana yana gadin kohos kohos kohos lela suma an sha sannan ya shiga waka ma kawai yake cewa ra'al majnunu fil falawati kalban fadumma ilayhi bil ihsani fadamma ilayhi bil ihsani zaila فلاموه على ما كان منه وقالوا لما منحت الكلب نيلا فقال زروا ملام زروا ملامكم فعيني رأته مرة في باب ليلى yace mutane sun ga majnun a cikin daji ra'al majnun kai shi majnun ke shine ya ga fil farwati a cikin daji zuga kalban ya ga wani kare fadamma ilaihi bil isani zailan sai ya fadamma zailan kenan ilaihi bil isani sai ya hada mai geza ta alheri mana ya ja alheri a kan shi mana ya mai alheri mai yawa fala mu sai mutane suka zarge shi shi majnuni alama kana minu abu abin da ya kasance da gare shi ba kalu sai suka ce lima man hatar kalba nela dan mi kai ka baiwa kare wannan kyautai a kala sai ce zaru malamakum ku fara zargin ku fa aini ra'atu maratan fi babi lela don idaniya na ta ganshi so daya a kohar su lela idan shawai ce kenan man ahabba Allah duk wanda ya so Allah habibullahi huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to masoyin Allah shine manzo Allah tsiya da mutunta Allah su tabbata gare shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in har kun kasance kuna son Allah to ku biyo ni Allah zai so ku man ahabba Allah duk wanda ya so Allah fal yattabi'ir rasul to ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man da'a mahabbatallahi duk wanda ya da'awan soyayyan Allah cewa shi yana son Allah huwa yatruku tariqatar nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yana ya bar yana barin hanyar annabi sai da musu Allah tabbata gare shi fa huwa mudda'in kadibun to shi kawai dan da'awa ne makaryaci ne law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da dai wannan an ce wani daya daga cikin baitocin Imam Shafi'i guda uku da ya faɗi yana cewa tasir ilaha wa anta tuziru hubbahu hada al'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li shukri dhaka mudi'u yana cewa wai ta kakane kake saba ma Allah kai ko alhali kana bayyana soyayya shi an ce masoya Allah sai ka daga kanka kana tsammani kai ba kana cikin masoya Allah hadha la'amri shirki ya su badi'u yace wannan ina rantsuwa da mahalaccin raina wannan abu ne wanda yake sabo a cikin kiyasi inda za a hankali a cikin hankali abu ne wanda yake sabo a cikin hankali ba ba yiwa law kana hubbuka sadiqan da dai soyayya ka ta zama ta gaskiya ce la ba da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu mudiu domin shi masoyi ga masoyin shi mai biya yake fi kulli yawmin yaftabika bi ni'matin Allah a cikin kowace rana shi yake fara maka da ni'ima kamun ma wani kamun kai a ce ba bauta kake ma Allah kamun ka bauta mai shi ya riga ya zubo ma nimomi kowace rana minu da gare shi wa anta li shukri zaka mudiu kai ko ai kasance kai mai tozartawa ne ga godiyan wannan ni'iman to shine shehu ya hidu wannan a wannan gaba kita lokacin hubbuka sadikan da dai soyayya taka ta gaskiya ce da gaskiya ce soyayya taka latsa ta wula kai da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu mutiu shi masoyin mai biya yake ga masoyin shi ittiba'an ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'il al-aqwali wal af'ali huwa a'la wasilatun yattakhidhuha al-'abdu lil wusuli ila hadrati Allah tabaraka ta'ala bin ma'aikin Allah bin annabi tsiya da mutu Allah ta mutu gare shi a cikin baki ɗayan maganganu da ayyuka shine mafi ɗaukakan tsani wanda ake riƙe wanda bawa ke riƙe shi domin saduwa da halar Allah tabaraka ta'ala ashe dume da'awan saduwa da Allah dume sanya sadu da halar Allah to ashe ga hanya nan ga kowa nan bude sabilu salamin fi ittiba'i siratihi huwa al-babu lil mawla wa laysa siwahu inshu wa fil wa fil qur'ani sab'atu nafar ittabu sab'ata ashiya a cikin qur'ani shi yace akwai mutane guda bakwai sun bi ababe guda bakwai minhu man ata nafsahu cikin su akwai wanda ya bi san zuciyar shi fa fa dawwa'at lahu nafsuhu qatala akhi fa qatala fa qatalahu fa asami al-khasirin labarin wancan kabila kenan fa dawwa'at lahu nafsuhu nafsuhu qatala akhi ran shi sai ta kawata mai ta sanya da ya fi son zuciya shi katal akhi sai ya kashe dan shi fa dawwa ta lahu nafsu katal akhi ita ran nashi ita ce ta sanya mai yabi umarnin ta shine na kashe dan uwan shi fa katal sai ya bi ya fi son zuciyar nashi sai ya kashe shi fa me me ya faru da ya kashe dan uwan shi fa asba min khasirin sai ya wayi gari na cikin masu asara fahimna min hadha anna tiba an-nafs la yatawalladu minhu illa al-khusran wa nadama daga wannan mun fahimta cewa shi bin son zuciya ba abin da yake aihowa sai asara sai nadama wadda ba hawahu fa masaluhu ka masal kalbi in tahmil alayhi yalhatu turku yalhatu shi ma ga wannan misali shi ko wanda ita ba hawahu wadda ba hawahu ya bi son zuciyar shi fa masaluhu misalin shi ka masal kalbi kamar kare yake in ta hamil alaihi yana san turku yana saka Allah mai da shi kamar kare in ka ɗauka hannu gare shi kamar zaka bugun shi sai ya yi lallagi hakan nan in ka bar shi ma shi ba zai wannan lallagin nashi da yake kare haza bal'amu wanda shine bal'amu dan ba'ura lamma taba hawahu da ya basan zuce shi ukhuli da ila al-ardi aka dawamar da shi akan kasa aka ki ɗaukaka shi wata ba hawahu ya basan zuce shi masakahu Allah sai Allah ya shafe shi fasara kalkalbi sai zama kamar kare wallazina tabawu ru'asa ad-dalala wanda suka bi kuma jagorori na bata sai gashi Allah na faɗa mana sai cewa istabara allazina tubu min allazina tabawu wa rawul azab a lokacin nan la lokacin da mutum ke neman wanda yake biya ya taimake shi ran tashi kiyama sai gashi tabara allazina tubu wanda aka bi su sai suka kubuta min allazina tabu daga wanda suka bi su wa rawul azaba kuma sai suka ga azaba gani ijiya ga tanan kuma babu makauta hazal itibau wannan biyayyen ma kharaja minhu illa illa hasarat ba abin da ya hita daga rishi sai tabewa wa minhum man ittaba'a fir'aun cikin su akwai wanda ya bi fir'auna wattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa'awradahum nar wa bi'sa al-wird al-mawrud wa annan ittaba'u wattaba'u amra fir'auna sai suka bi horo umarni na fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid shi ko umarnin fir'auna ba mai shigarwa bane ba ba shirye bane yaqdumu qaumahu shi fir'auna yau mal kiyama ta tashi kiyama zai shiga zai zama ya shiga gaban mutanen shi fa aure da humnar sai a gangarar da su wuta wa bisal wirdil mawrud tir da wannan ruwa wanda yake abin gangara a shashi shine huta wird abin ruwan da ake ake gangara ake ake gangara ana shashi na cewa to su za a gangara su huta ne huta ita ce wannan ruwan da za za su gangara saboda haka ce bi isa tir da irin wannan ruwan da ake gangara a shashi ittiba'u fir'aun laysa lahu natijatun illa dukhul an-nar fakat bin fir'auna bai da wata natija sai a shiga huta kawai wa minhum man ittaba shahawat cikin mutane akwai wanda suka bi shahawoyi fa khalafa in ba'dihum khalfun adau as-salata wa tabu shahawati fa sawfa yalqawna gayya sai fa khalafa in ba'dihum khalfun wa an suka biyo bayan su khalfun ko mutanen banza ne ace khalaf su ne mutanen kirki khalfun da darmi su ne mutanen banza wanzu mutanen banza suka biyo bayan su wanda aka zana wannan annabawa ne a da'u salata wannan wanda suka biyo bayan nasu mutanen banza sai suka tozartar da sallah wata bu shawati suka bar suka bi shawoyi fa sawfa yalqauna gayya wannan a sannu za su haɗu da gayya gayyan na wani kwari ne a cikin jahannama wa minhum man ittaba iblis cikin su akwai wanda suka bi iblis wa addahu Allah wa adahu Allah annahu huwa wa nittabahu Allah yayi masa narko alƙawarin azaba cewa shi iblis da wanda ya bi shi la'amla anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in lalle wallahi sai na cika jahannama da kai da duk wanda suka bi ka daga cikin ƴaƴan annabi Adam din baki daya wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in haka wani wuri yace ita wallahi lalle jahannama ita ce ma'ana kawalta su baki ɗayan su iblis wa man ittaba'ahu masiruhum ila jahannam iblis da shi da wanda suka bi su makomasu ita ce jahannama laysa fil fil ittiba'i fa'idatun illa ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam kai babu shewa ce babu wani anwani a cikin bi in dai ba biyayya annabi bace ba tsiya da aminci Allah tabbata gare shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka tada musu in kun kasance kuna san Allah to ku biyo ni ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai man taba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi annabi tsiya da aminta Allah ya tabbata gare shi yajidu mahabbatallahi zai samu soyayyan Allah wallahu idza ahabba abdahu kana kana huwa shi ko Allah in ya so bawan shi sai ya kasance shi ne shi la ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bi nawafil alkhair ma ya zuwa cikin hadisi kursi yana cewa bawa na baya gushe ba yana neman kusanci da ni da annafiloli na alheri hatta uhibbahu har sai na so shi fa za hababtu kuntu in na so shi sai in zama shi wai karshen soyayya ma kenan duk abin da ka so Allah ya so abin da kai Allah ne yayi shine karshen soyayya ah qul atiullaha wa rasulahu to qul atiullaha wa rasulahu ka faɗa musu ku bi Allah ku bi manzo fi ma ya amuru kun bi cikin abin da yake umarta ku da shi mina tauhid na daga kadaita Allah fa in tawallau in suka bada bai a arzu an da'ati suka kauda kai daga barin biyayyan nan fa inna Allah la yuhibbul kafirin sai dai Allah baya son kafirai la yuhibbuhum baya son su
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم sai dai Allah ya zaɓi annabi Adam ikhtara Adama ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan da annabi Nuhu wa Ali Ibrahim da Ibrahim ake yin da Ali Ibrahim nan wurin wa Ali Imran da Ali Imran ana nin shi ma ya'ani Imran ana nin Imran alal alamina absa yan alam baki da alami zamani alam na zamanin su duk wato halittu na zamanin su baki da Allah ya zaɓe su akan su kullu haula istafahu al duka wa'annan kowanne Allah ya zabe shi istafa Adam Allah ya zabe annabi Adam waje Allahu khalifatan fil ardi sai sanya shi ya sanya shi khalifan shi a doran kasa wa arsala nuhan haka Allah tabaraka taala ya aiko annabi nuhu huwa awwalu anbiya'i shari'a shine farkon annabawan shari'a wa ibrahim khalilullah shi ko annabi ibrahim shine badadin Allah wa imran shi ko imran haka nan Allah ya zabe shi haula'i ja'alahumullahu min al-anbiya Allah ya zabe su ya sanya su daga cikin annabawa zuriyatan ba'dha min ba'd su zuriya ne sashen su daga sashi wato sashen su ƴaƴan sashi ne wa haula al anbiya wa'ancan annabawan ja'alahum Allah zuriyatan Allah ya sa su zuriya ne ba'dha ba'dha min min waladi ba'd sashen su daga ƴaƴan sashi ne wallahu samiun alim Allah mai ji ne masani ne inna nuhan sai dai annabi nuhu min zuriyati adama da yana cikin zuriya annabi adam wa ibrahim min zuriyati nuh shi ko annabi ibrahim yana cikin zuriya annabi nuh wa ibrahim walada isma'ila wa ishaq shi ko ya hayi annabi isma'il da annabi ishaq ishaq ishaq kuma ishaq walid yaqub shi ko shine ma'aifin annabi yaqub allazi wa isra'il wanda shine ake ce ma isra'il fa anbiya'u bani isra'il su annabawan bani isra'ila kullum baki ɗayan su min isaaka daga annabi isaaka ne wa anbiya'ul arab su ku annabawa wanda suke larabawa allazina hum fi allazina hum fihum khatimul anbiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda su cikin suke akwai cikamakin annaba annabi muhammad sai ya da mutane Allah tabbata gare shi min zuriyati isma'il su ko daga cikin zuriyan annabi isma'il ne fa kana al anbiya kullum zuriyatan ba'daha min ba'd sai annaba sai kan sai baki ɗayan su zuriya ce sashen su daga sashi wa zalika wannan kuma hikmatullahi tabaraka ta'ala hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala alwaladu sirru abihi shi da sirrin mahaifin shi ne walizalika saboda haka tajidu galiban al'anbiya wa abna'ul anbiya zaka samu mafi rinjaye annabawa ƴaƴan annabawa ne al'auliya wa abna'ul auliya waliyai suka same su ƴaƴan waliyai ne al'ulama wa abna'ul ulama maluma suka samu su ƴaƴan maluma ne al-muluk al-muluku abna'ul muluk su ma sarakuna ƴaƴan sarakuna ne al-kufaru abna'ul kufar kafirai suka same su ƴaƴan kafirai ne al-fusaqu abna'ul fusaq fasikai su ma ƴaƴan fasikai ne hadha huwa al-asl shi yace wannan shine asali wala yatakhallafu illa li'arid ba wannan ko baya sabawa sai dai da wani aridi wani abun da ke bijirwa wani abu zai je bijirwa abin ya canza amma haka bai canza ruba ma ya ati aridu aridun bi mashiyati Allah tabaraka ta'ala wani aridi wani mai gittawa zai iya gittawa da mashi'a da wato mashi'a ta Allah tabaraka ta'ala inda Allah ya so ni haka fa yughayyiru hadha al-uslub sai canza wannan salan zalika wannan kuwa li anna walada walida domin shi uba idza kana salihan wa niyyatuhu salihatan in ya kasance nagari ne niyyar shi ma ta gari ce fa tazawwaja halalan ya arma halak wa akala tayyiban yaci dadada mai abu mai tsarki wa ta ahlahu yazo yaje kewa iyalinsa faruzika waladan sai aka arzuta shi da da yakunu mu'minan wa waliyan li husni amalihi zai kasance mumini kuma wali saboda saboda kyawun aikin shi wa tibu ma'akalihi da kuma tsarkin abincin shi wa husnin niyatihi da kuma kyawun niyyar shi wa husnin aqidatihi da kuma kyakkyawan aqidarsa illa li aridin ya aridu wa yufsidu alwalad sai dai wani abu mai gittawa wanda zai gittawa ya bujiro wanda zai bata dan wal walidu haka nan uba idza kana kafirin in ya kasance kafirin kafiri aqidatuhu sayyi'atun aqidar shi mummuna ce muslimatun mai duhu ce wa niyatuhu sayyi'atun haka niyyar shi kuma mummuna ce wa akala haraman yace haram wa nakaha haraman bai ce ba wa tazawwaja tan ba sai ce fa tazawwaja halalan nan sai ce wa nakaha shi nakaha taki ne kawai sai ya kwanta ya kwanta haraman ya kwanta haraman dan saboda kafiri aka ce ba wannan san arme bane wai dukan su suke wa nakaha haraman ya kwanci haram idza kharaja waladu in da ya fito shi ma nan san wani sai aka yi wata ahlu faruzika walada sai aka arzuta shi shi wace in aka arzuta shi da dawon ta arziki ne aka bashi yigo wannan za kharaja kharaja waladu in da ya fito kharaja kafiran zai fito ne yana kafiri aw fasikan ko ko fasiki illa li aridin sai wani sai dai dalilin wani abu mai gittawa ya aridu da zai bujiro wa yutahiru hadha alwalad wanda zai tsarkake wannan yaron falihaza saboda wannan warada hadis hadisi ya zo mai cewa alwaladu sirru abihi shi da sirrin uban shi ne sirrin ma'aifin shi ne wa ya zaharu haza fi isa alayhi salatu wasalam wannan yana bayyana cikin annabi isa jira da musallan tabbata gare shi laysa lahu abun shi annabi isa bai da uba walakin allazi nafaka fi ummihi sai dai wanda ya busa ran nan a cikin cikin ma'aifiyar shi fa hamalat sai ta dauki cikin shi huwa jibrilu alayhi salatu wasalam shine malaika jibrilu ya da mutu Allah tabbata gare shi lizalika saboda wannan ne tajidu a hawa ta hawala al malaikati ghalibatan fi isa zaka samu halaye na malaiku sune masu rinjaye a cikin halitta annabi isa zuriyatan ba'dha min ba'din wallahu samiun alim wannan zuriya ne sashen su daga sashe Allah shi mai ji ne kuma masani ne iz qalat imratu ibrahim إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت آه إذ قالت امرأة إمران آه كتنا كما أذكر كتنا إذ قالت امرأة إمران يا عند ma imratu imrana matar annabi imrana tace hannatu bintu faquda an ce sunanta hannatu bintu faquda ko faquza kamar inda ibnu kasir ce ko faquda duk dai haka dai nan shi ya ce faquda hannatu yar faquda lamma asannat washtaqat liwaladin fada'at Allah wa wa ahsat bil hamd wato ka tana lokacin da ita Hannatu yar faquda mata Annabi Ibrahim Annabi Imrana lamma sannat lokacin da shekaru suka kama ta ta ga ta manyanta amma duk haka nan ta yi shauƙin ɗa fada'atin la sai ta roƙi Allah kuma wa hasat bil amal sai ta ji ciki kai ya ya ya kama ta roƙi ciki ta ji alamar ciki hannatu hazi shi ce wannan hannan ummu maryam ita ce mahaifiya maryam kanat aqiran ta kasance bakararra ce ba ta aihuwa wa kanat tagbidun nisa amma ta kasance tana kwadayin abin da ke wajen mata ala auladihinna absa ƴaƴansu wannan shine abin da ke ma gibda wanda wanda ya halitta kamar ƴar uwa hasada ce ita hasada matsalanta nema kake ni'imar da Allah ya baiwa wani bawan shi ta gushi amma ita ko wannan gibda ni'imar da Allah ya baiwa wani bawan shi kai ma kana kwaɗe Allah ya baka to ita ce take ma mata tana ga mata suna da suna da ƴaƴa ita ko ba ta aihuwa tana kwaɗayin ita ma Allah ya ba ta ƴaƴa wata tamanna an ta ji da waladan tana gurin ta samu ɗa wa yawma nazarat ila khadamati masjidil quds wata rana sai ta duba zuwa masu hidima ga masallacin Kudus fatamannat anna allau kana laha waladu sai ta gurin tace ina ma a ce tana da tana da da inda ta samu da abin da ta yi guri tace la ja'alatu hadiyatan na ta sanya shi ya kasance kyauta ce ya kunu min haula il khuddam fil masjid ya kasance daga cikin waɗannan masu hidima a masallaci farazaka Allahu hamalan sai Allah ya arzuta ta ciki ciki falamma ahasat bil hamal da ta ji cikin nan qala sai tace ya rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya ubangiji na muka bakatan abin da ke cikin ciki na na sanya ma nayi alƙawalin abin da ke cikin ciki na na sa shi gare ka muharrara abin yantawa a cikan yantacce khalisan min shawagil duniya wato abin tsabtacewa abin shine khalisan daga duka wa'ansu shagulgula na duniya za a raba shi za a raba shi duk wani shagulgula na duniya li khidmati baitika al-muqaddas domin hidimar ɗakin ka mai tsarki fa taqabbal minni Allah ka karba mini innaka anta samiul alim kai Allah lalle kai mai ji ne liddu'a ga addu'a al alim wa sani bin niyati da niyoyi wa halaka imran wa hiya hamil sai mijin nan nata imran ya rasu ita ko tana mai doke da ciki falama wadata فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها وذريتها من الشيطان وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها وكفلها وكفلها شباب نعم فلما وضعتها يعني عند تأيهي تكنن فلما وضعتها عند تأيهي تأيهيتها ولدتها جارية sai ta ayyeta tana ya mace wa kana tarju an yakuna gulamin ta kasance tana raja'in tana kauna ya kasance wani sarmayi ne ɗane iz lam yakun yuharraru illa hilman domin ba a lokacin nan ba a harrarawa sai samari babu ana yanta wato yanta wanda ake cewa su sun kana wata al'ada ce suke yi in ka ayi da in kana so sai ka bada shi ga hidimar masallaci to wanda shine yantawan to ba a yin haka sai ƴaƴa maza ake ma to ita ko sai ta ayi nata sai ya zo mace ce qalat mu'taziratan sai ta hadi tana mai kai hamzari ya rabbi ya ubangiji inni wadatuha unsi lalle ni na wadatuha wadatul hamla unsa na aihi a cikin nan nawa ya kasance abin aihuwar mace ce wallahu alami ma wadat an ce wannan jimlatu itiradin wannan jimla ce itiradiya wato jimla ce mai ratsawa cikin hira in aka ɗauka cewa wallahu alam bima wada'at wata magana ce ba magana ta bace ba Allah shine mafi sani da abin da ta aihi Allah shine mafi sani kuma da abin da ta aihi amma ita tana kai hamza tana cewa ya Allah inni wada'tu hamsa na na aihe ta ta mata na aihe ta mace amma akwai take take cewa wallahu alam bima wada'tu Allah ya san abin da na aiwa bima wada'tu bima maimakon bima wada'tu ala kullin walaysa zakaru kalusa a alhali kwa azzakaru namiji allazi talabtu wanda na nema laysa bai zama ba kalusa tamkar mace allati wa habta li wadda kai bar kyauta da ita ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala a'lamu bima wadat a'lamu bima wadat Allah shine mafi sani da abin da ta aiwa walaysa zakaru kalusa wannan magana cewa namiji ba kamar mace yake ba ya tafi ma'ana yayi yana dauka ma'ana guda biyu walaysa zakarul ladzi talabtu kal unsa allati wa'tadi ma'ana ta farko namijin da na nema bai zama kamar mace ba wadda ka bani ni namiji ne ma kuma ka bani ka bani ya mace shi ko namiji ai ba daidai yake ba da ya mace fal unsa an qasu min zakar ita mace ita ce mafi na kasa daga namiji lidofiha wa auratiha domin rauninta da kuma al'auranta yawanci dukanta al'aura ne sai huskarta da tafukanta wa ma ya tariha min al da kuma abubuwan da abubuwan da suke bujiro mata na daga haira wa na wajin haira wa na hawiya zalika da abin da ke kama da wannan au koko ma'ana ta biyu wa laysa zakaru kal unsa ma wa laysa zakaru kal unsa allati wa hamtali shi ko babu wani namiji wanda ya kama da wannan macen wanda kai mana kyautarta ta ga girman baiwa da Allah ya bata ne ce wannan ko kyautar da ka mini ai ba wannan mijin ma da ke ta wa haftali bintan ka mini kyautar wata ƴa mace walakin sai dai laisa zakaru kal unsa babu wani namiji da ya kama da wannan macen faqatul bani na wannan ta ke ta tsere ma mazaje ma ta tsere ma ƴaƴa mazaje wani sami to amara mako mun kan tashi ko kuma ni na mata suna na sanya mata maryam maryam fi lugatihim al'abida ana ni da Maryam a cikin lokacin abin da suke take ni al'abida mai ibada wa inni u'izuha bika kuma ni ina neman tsarinka ina tsare ina bada tsari u'izuha ina tsare ta bika da kai wa zuriyata da zuriyata ma aulada ya'yanta mina shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefafe al-madrud korare daga rahama Allah fil hadisi yazo a cikin hadisi ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina yuladu فيستحل صارخا إلا مريم وابنها babu wani abu aihuwa da ake aihuwa face sai shedan ya shahe shi in ya shahe shi sai sai ya zo wato yi ne lokacin da ake aihuwa shi fa yastahil sarikin sai ya sabuka ya hito daga cikin cikin mahaifiyar shi yana mai kara illa maryam sai dai maryam wa ibnuha da da danta annabi isa su ne wannan Allah ya kare su ka gani ta dalilin wannan addu'a da ta mata da ta yi rawahu shaykhan wannan hadisi shaykhan muhammad bukhari da muslim suka rawaito shi bakin da muka tsaya kuma mun kuma ta gabara
فتقبلها ربها بقبول حسن حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفل وكفلها زكريا كلما دخل عليها عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها sai ubangijinta ya karbe ta kabila maryam Allah sai ya karbi maryam min ummiha daga mahaifiyarta bi kabulin hasani da karba wadda take kyakkyawa lam yaqul bi taqabbulin hasanin Allah bai ce ba ita ce ta yi fa taqabbal kuma amma wajen wajen karban Allah bai ce ba bi taqabbulin ba da karba hasanin mai kyawu saboda mi da anna taqabbul fi kulfa domin taqabbul da larabci aka ce tafa'ul akwai wahala a ciki duk abin da duk in ka dibi abinda zai zo a fili wanda zai da wazanin tafakkul akwai nauyi cikin shi ko da akwai abin akwai nauyi ciki ko da neman ilimi daga ta'allum sai mutum ya dage ba a samu ya yi kuzu kitabi kowa ba a samu ilimi da haka nan duk abin da yake nauyi suka ce tafakkul ne duk abin da ya zo da tafakkul nan yana da nauyi to shi ko a wurin Allah babu wani abu mai nauyi la ya ta'azumu ala la shay saboda haka yace bi kabulin kawai duk kabulin da karba ba ta kabbul ba Allah sai karbe ta da karba wadda take kyakkyawa wa ambata hana batan hasanan kuma Allah sai ya tsire mutan mata ya fitar ambata Allah sai ya tsiryantar da ita tsire mai kyawu an sha'a ma'ana Allah ya ta ya sa ta tashi tashi wanda yake mai kyawu an sha'aha bi khuluqin hasani ko bi khalqin hasani Allah ya ya sa ta tashi da halitta mai kyawu ambata hana batan hasanan ambata hana batan hasanan ya tsire ta da ya tsire wanda yake mai kyau ya tamiru ma'ana shi ma yana dauka ma'ana guda biyu in ma hissan ko dai a zahiri shi na hisi kanat tambutu tambutu fil yawmi ma yambutu al waladu fil am tana ta zama tana tana girma shine tsiran nan wurin tana girma a yini guda irin yadda yaro ke girma a cikin shekara guda au koko an sha'aha ala ahsani khalqin Allah ya ya tasar da ita absa kyawun halitta fa kana al-imbatu ma'nawiyan koko un khuluqin ne an tasar da ita absa kyawawan dabi'o'i kenan fa kana al-imbatu ma'nawiyan sai tsiriyantar wannan ta kasance ta ma'ana ce fa hamalata fa fatat ila sadanati baitul maqdis sai ta dauki cikin ta sai ta dauke ta ba ta aihe ta ne sai ta dauke ta tana dauke da ita sai ta zo wurin sadanati baitul maqdis masu yi wa ɗakin Allah mai tsarki hidima jamin sadin ne faqalat sai ta ce duna kuma hazihin nazira ku riki wannan abun yin bakatan wannan wanda aka yi alkawalin cewa in aka in an haye ta za a bai za a bara ta to ga ta kurke ta fatanafa sufiya sai suka yi gashe sheniya suka yi gasa a cikin ta li annaha domin ita bintu imamihim yar shugaban su ce imrana fakana fakala zakariya sai zakariya yace ana ahauku biha ni ne mafi tantanta da da rike ta li anna khalata ha indi domin yar uwan mahaifiyarta tana wurina matata ce ita ce aisha'u bintu faquda aisha aisha'u yar faquda matata ce wa hannatu bintu faquda ita ko ita ko hannatu yar faquda ita ce ma'aifiyar maryam wa aisha'u zawjatu zakariya ita ko aisha'u ita ita matar zakariya ce fa qalu sai suka ce la hatta naqtari a'a sai dai mun yi ƙuri'a da wanda ya ci shine zai doka suka kiya fantalaqu wa hum tis'atun wa ishiruna sai suka tayi su mutum 29 ne ila nahar al-urdun zuwa korama ta urdun wa alqaw aqlamuhum sai suka je wa alqalaman su ala anna man sabata qalamu qalamuhu fil ma'i wa sa'ida fa huwa aula biha afta cewa duk wanda alqalamin shi ya tabbata a cikin ruwa yayi sama to shi ne mafi cancanta da ita fa sabata qalamu zakariya sai alqalamin zakariya ya tabbata fa akaza ta yarke ta وكفلها زكريا هو كفلها زكريا قراءات sai annabi zakariya sai ya rike ta wa bana laha ghurfatan sai gina mata wani daki fil masjid a cikin masallaci bi sullamin amma ba a shiga dakin sai da sullam sai da kwaranga la yasadu ilaiha ghairuhu ni ana kwaranga ban sai kwaranga akwai abin da kike magana da tsani shikenan sai ta ko ta hausa da tsani da ina ga akwai wani abu da yi eh akwai wata hausa mu ni hausa mu gina mai kyau to shi ne eh akwai akwai akwai yan gabe wasu eh kwaranga ce dai tsani abin da ake tattakawa a hau eh suna mata suna daban wani ban shawun shi shi ne ai wato wajaje da dama kenan wani wuri can ba ma haka ake shi ne ke neman wani wuri da zama na can sunan da suke mata baka mun da kutar da kwaranga ake sanyawa sai a hau la yasadu ilaiha ghayruhu ba mai hawa inda take sai shi wa kana yatiha bi ukuliha wa shurbiha yana shi ko yana zo mata da abincin ta da abin shan ta wa duhuniha da manta fa yajidu indaha fakihata sayfi fi shitai sai ya samu kayan marmari na zahi wanda ake samu a lokacin zahi fishi ta yi a cikin lokacin ɗari ana ɗari amma sai kayan marmari wanda ake samu cikin lokacin zafi a wajen ta wa faki hatu shi ta yi fi safi haka sai samu kayan marmari na lokacin ɗari fi safi a zamanin zafi hazihi karamatul awliya shi yake wannan karamomi ne na waliyai li'anna laysat min al-anbiya domin ita bata kasance daga cikin annabawa ba faman ankara karamatul awliya don da don da inkarin karamomi na waliyai faqad kazzaba bi mi'atay aya to hakika ya ya karyata aya 200 a cikin alkurani wa ma yazidu ala 500 hadis kuma ya karyata abin da ya ya huce ya zarta hadisi 500 fa inna maryam hazihi kanat tujadu kan tujadu inda fakiyatu shita fi sayf domin wannan maryam da muke hira hira hirata ya kasance ana samun wurin ana samun kayan marmari na dari a lokacin a lokacin zahi wa fakiyatu sayf fi shita haka kayan marmari na lokacin zahi a cikin lokacin dari fatarabbat fi mihrabil masjid sai ta ta tasa kenan dai shine ta tarbiyan ta tarbiyantu a cikin farfajiyan masallaci ma ra'aha rajulun qat a mihrab kin nan wurin wuri da ake kebancewa adatan mihrab kebantaccen wuri mafi tsarki to shi dai kebantaccen wuri na masallaci nan ta girma ma ra'aha rajulun qat da dai wannan miji bai taba ganin ta ba illa zakariya sai zakariya shi ko mahramuha shi muharraminta ne allazi yadkhulu alaiha wanda ke shiga a wurinta bi tuhuriha wa shurbiha wa akliha da da ruwan tsarkinta da abin shanta da kuma abincinta an ce an ce muharraminta saboda shi yana arama da uwa mahaifiyarta uwa mahaifiyarta kenan shi ma uba ke gare ta kullama da khalaliya zakariya mun karanta shi kullama da khalaliya zakariya wal mihraba ko da lokaci annabi zakariya ya shiga wannan mihrabin wannan algurfa wannan ɗakin nata waje da inda hari suka sai sai sai riski sai ya samu wani arziki kala sai ya ce wato arziki na nan abincin da ke tada wurinta kala kala ya maryamu sai sai ya maryamu anna laki haza ta ina kika samu wannan fakiyatu shita fi sayfi a wa fakiyatu sayfi fi shita wannan abun marmari na dari a cikin lokacin zahi kuma gashi abun marmari ko ko abun marmari na lokacin ɗari a lokacin ɗari a cikin wato abun marmari na lokacin zahi a cikin lokacin ɗari ƙala sai ta ce wa hiya sagiratu ita ko ƙarama ce a lokacin sai ta ce huwa min indillahi wannan daga wurin Allah ne ya atini bihi min aljanna yake zo min da shi daga aljanna inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da lissafi ba rizqan wasi'an arziki mai yalwa bila tabi'atin bila tabi'atin ba tare da wani wani a tambayo wani abu ba tabi'a ba hawa ta'abu bane ba akwai ta'abu daban akwai tabi'a daban tabi'atu kaza da abinda abinda ka tambayo ka ya zama tabi'a mun karanta wasu wasu bayi Allah zai biya musu tabi'atuhum duk abubuwan aka tambayo su daga taskashi ba daga cikin kyawawan ayyukansu ba haka nan tabi'at in aka ce za a baka wani abu amma sai ka yi wani abu da sana'a baka wani abu to wani abin da za ka yi ana cewa tabi'at ne to shine aka ce ba tare da wani tabi'a ba tare da wani wahala ba wani abu ta yi ba haka kawai Allah ya so shi yasa ya ce yanzu man ya sha'u Allah yana azar da wanda ya so wanda ya so ne zabi ne na Allah hadha min karamatul awliya wannan yana da cikin karamomin waliyai wa man ankara kalamatul awliya duk wanda ya inkarin karamomin waliyai qalu inna hadha irhasun wannan jumla ta itirabiya shi ne ce wannan sun ce malama sun ce wannan irhasun min mu'jizati isa alwalad alamomin mu'jizoji alamomin annabta ne kamun zuwa kamun zuwan annabta na annabi isa a shine wannan dan akwai alamomin da suke bayyana kamun annabtan annabi in bayan annabta ne to abin da zai bayyana ne ke wanda ke ta al'ada shi ake ce mai mu'jiza amma kamun annabtan wasu abubuwa na ban mamaki na ceta al'adar sabukun su irhasa ta ake musu su ne alamomin annabta to shi wani suka ce wannan karamomin alamomin annabta annabi isa ne wanda shi ne ɗan nata wa karamatul auliya su ko karamomin waliyai sabatat shirki tabi wa sunna wa shuhidat ta tabbata sun tabbata a cikin littafin Allah alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an gansu da ido an gansu wannan lizalika saboda wannan la yumkinu an yanfiya illa jahidu ba ba ta yiwa a samu wanda zai kore kore wannan karamomin illa jahidun sai dai kawai mutum ne musu faki hatu shi ta ifi sai wannan kayan marmari ne na ɗari a cikin zamanin zahi faki hatu sai fishita kuma kayan marmari na lokacin zahi fishita a cikin lokacin ɗari wa ka misul hazir karama li fatima li fatimata binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan karama ta abuku ga Fatima yar manzon Allah ta da mutu Allah ta mata gare shi kana inda ha qit'atu lahamin sagiratun ya kasance tana da wani wani dan guntun nama yankin nama ne wanda ke guntu shine sagira dan karami wa qit'atun min al-khubz da kuma wani yanki na gurasa fara'at ma fara'at ma bin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ju sai ta lura ta ga abin da ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga yunwa ta fahimci ta fasgani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata irin yunwa fa asarat annabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsiha sai ta so annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abincin a fusakanta ita ta hakura ta kai ma aiki sallallahu alaihi wasallam fatat sai ta zo wa da atu bayna yadayn nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta aje wannan abincin dan guntun naman nan da gurasa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa annabi da qita'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya doke da ya daga marihin abincin imtala imtalat alqas'atu min allaham wannan makayin da ta zo da shi sai ya cika min allaham at-tayyib wal khubz wad duhun sai ya cika da nama mai kyau da kuma gurasa da kuma mai fada'ala har rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu yayi mata addu'a fa nazarat fada'a hade kai fada'a har rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya kira wata fa nazarat sai ta duba kala sai ta duba ta gani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata anna laki haza ta ina kika samu wannan kala tuwa min indillah ita ma sai ta faɗi irin da Maryam ta faɗi tace a wannan daga daga daga wurin Allah ne kala sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah allazi ja'alaki misla maryam ibnatu imran a godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ki kika zama kamar maryam yar imrana sayyidatu nisa'i alamiha shugaban matan zamaninta fa akara ahlul baiti kullan duka ƴan gida annabi sallallahu alaihi suka ci baki daya kowa ya ci wa baqiya ya kuma ya saura fa at'amu ahla sufata sai suka ci yadda ahla sufati wa baqiya duka wannan wanda muke bayanin nan wanda suke cikin wannan ta gaba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ciyar da su baki daya yayi saura dai fa qala yursalu ila kulli baitin fil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aika shi ai kowane gida daga cikin gidajen madina fa lam yafad har wayo dai bai kare ba wa garabu minu shi yace mafi mamaki da wannan yawmu min al ayyam wata rana daga cikin ranaku ishtaqal hasan ila shay'in min at-ta'am sayyidina hasan sai shauki ya begen zuwa wani abu ga abinci ya so ya wani abu ya ci fa ba'u qamisa fatima sai suka sai da rigar ma'aikiyar shi fatima bi sittati darahim da dirhami shidda aka saida ta fa sanahu ta'aman sai suka yi abinci lamma lam yabqa illa al-akal da ya kasance ba abin da ya saura sai ta abinci an ida abinci wa qafa miskinun sai wani miskini ya tsaya fa talaba minhu sarqa sai ya nemi sarka da gare shi a bashi sarka daga wannan abincin fa da ba'u sai suka bashi abincin ma ba gida fa kharaja ali sai sai na ali ya fita fa laqiya rajulan yabi'u jamalan sai ya gamu da wani mutum yana sai da raƙumi zai sai da raƙumi fa qala lahu bi'li al-jamla al-jaml sai sai na ali ya ce mana kai ce sai ce mishi ka sai da mun wannan raƙumin qala abi'uhu laka bi sittati darahim ila ajli yace sai mutumin ne ya ce in kana so zan sai da ma shi dirhami shida zaka bani amma zuwa wani lokaci in ka samu ka bani fa kaza aliyu bin jamal sai sai na ali ya dauki wannan ya karbi wannan raqumin bi sittati darahim akan dirhami guda shida ila ajalin zuwa ajali mai zuwa kenan fa raqiya akhar sai kuma ya gama da wani mutum shi sai na ali bayan ya rabu da wancan fa qala lahu bi ilil jamala sai mutum ya ce mai sai da mun raqumin nan qala lahu kam tuqtini sai ya ce mishi nawa zaka bani qala lahu 66 dirhamin shi wani mai sani sai ce mai zan baka dirhami 66 shi wa shi wa ba mace shi dirhami 6 ne shi yace yace shi shi zuwa ajal fa da fa'alahu 66 dirhaman sai ya kirga mai shi dirhami 66 ya bashi fa akaza 60 darahim yuridu an yaqdi yadaina sai ya dauki dirhami 6 daga ciki yana nihin ya je biya bashi allazi akaza allazi akaza wanda ya doka fa talaba al-ba'i al-awwal fa lam yajidu sai ya nemi mai saida wanda ya saida mai kinan na farko bai same shi ba fata bi sittatin wa sittina dirham sai zo da dirhami 66 fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alim tal baya sai annabi ya da masa Allah ya tabbata gare shi ce mai wai ka san waye wanda ya sai da ma kin nan albai'ul awwal wanda ya sai da ma na harkon nan ridwanu khazinul jannati shine ridwan mai gadin aljanna haka ce muke ce mai khazin mai gadin aljanna wakilin aljanna huwa allazi aslafaka aljamal shine wanda ya baka ramsan raqumin nan wallazi ishtarahu wanda ko ya saye shi minka da gare ka bi sittatin wa sittina dirhaman da dirhami 66 zaka mika'ilu wancanan ka shine mika'ilu ne malaika mika'ilu ne wasailu shi ko wanda yazo as-sa'il wasail awwal mai roƙon nan wanda yazo mai baran nan na farko allazi ikhtabarakum wanda ya jarraba wanda ya jarraba ya jarraba ku bi aka zai tsahabikum da ɗauka abincin ku baki ɗaya ya karɓa abincin ku huwa jibrilu shi ko mala'ika jibrilu ne jibrilu huwa miskinu mala'ika jibrilu shine miskini almajirin nan wal ba'i wal awwal wanda yake saida na harko kuma ridwanu khazil janna shine ridwan mai gadin aljanna wal mushtari wanda yake wanda ya saye kuma daga rika mika'ilu shine mala'ika mika'ilu da haisu waje da sittatan wa sittina dirhaman ta inda ya samu dirhami 66 badala sittati dirham maimakon dirhami guda shidda falamma da zara zakariya fi hali maryam shi annabi zakariya da ya duba hali na maryam wanda, wanda suke ciki alima anna alqadira ala al-ityan bi hadha sai ya san cewa mai ikon zowa da wannan abincin lokacin zayi a zo da shi a lokacin kayan marmari na lokacin zayi a zo da su cikin lokacin dari na lokacin dari a zo da shi su cikin lokacin zayi a fi hadha al a cikin wannan lokaci qadirun ala an yahabal walada fil kibal mai iko ne absa yayi kyautar da akan girma ko da ma dai shi ya ya manyanta ya san Allah mai iya bashi dani da ya fahimci wanda wato sai karanci wannan daga halin da Maryam take ciki
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الميراب أن الله يبشرك بآية مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسورا ونبيا من الصالحين
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة هو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين a hunalika to can ne fa da ya lura da wannan da a zakariya rabbahu annabi zakariya sai ya roki ubangijin shi lamma da kalan mihraba fil layli da ya shiga wurin ibadan shi da daddare duk salati domin yayi sallah fi jawfi layli a cikin cikin dare qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba sai ya ce ya ubangiji kai mini kyauta daga min indika daga wurinka zuriyatan tayyiba ta zuriya tsarkaka waladan salihan ɗa nagari innaka sami'u du'a lalle cewa kai Allah mai jin addu'a ne fanadatul mala'ika a take nan faƙin nan kamar ta'kiri ne a take yana haka fanadatul mala'ika sai mala'iku suka kira shi nan ai jibril ana ne mala'ika jibril ya kira shi wa huwa qa'imun yana tsaye yusalli yana yana sallah fil mihrabi a fi masjid a cikin wannan wurin ibada nan tashi anna Allah yubashiruka bi Yahya cewa Allah yana baka bishara da Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah shi Yahya zai zo yana mai gazgata kalimar Allah alkalimatu hiya Isa alayhi salatu wasalam kalimar nan ita ce Annabi Isa sai da mutu Allah ya tabbata gare shi abna'u khala su ƴaƴan mata suke shi a shi zakariya shi ke arman aisha'u bintu faquda ita ko mahaifiya maryam ita ce hannatu bin faquda kenan su ƴaƴan mata suke wa sayyidan zai zo kuma matubu'an abin biya ne shugaba ne abin biya wa hasuran mamnu'an katangagge ne kararre ne minan nisa'i daga barin mata la ajizan ba wai dan kasawa bane ba a'a kawai walakin mana a nafsa ko ya hana kanshi duk wata mu'amala da mata ne wa nabiyan kuma zai zo annabi mina salihin daga cikin mutane na gari salihan bayi
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آجر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار نعم قال ربي أن قال ربي أن أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلى رمزاء واذكر ربك كثيرا وسبح العشي والبكر قال ربي أن يكون لي غلام أم باشي البشر كي وانا سيتي تو يا يا أبنجي تيا ɗa zai kasance a gare ni zan samu ɗa wa kada balaganiyar kibar kuma alhali kuwa na kai na girma balagani al-kibaru ai balagtu nihayata sinni na kai matukan shekaru mi'atan wa 20 sana na kai dan shekara 120 wa mar'ati aqir kuma ga ta mata ta bakarara ce ba ta aihuwa balagat samaniyatan wa 90 sana ita ma ta kai shekara 98 qala qala sai Allah tabaraka taala ce al-amru kazalika lamar haka nan yake min khalqillahi gulaman min kuma wato daga halittan ɗa daga gare ku yaro za a halitta yaro daga gare ku Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so la yujizuhu shay'un babu wani abin da ke gagarar da Allah a abbara bil fi'li nan Allah sai yayi ta'abiri ya faɗi ya faɗi halittan nan bai ce da halitta ba da fi'ili da aiki kuna anan wurin wa fi qadiyati isa amma cikin qadiya ta annabi isa bil khalqi nan da halitta yace kamar da zai zo nan gaba kaɗan da annan kadiya ta isa kasan alwai da take cewa kala tarabi anna yakun li anna yakun li waladun wala yusri wala yusri bashar kala kadhalika allah yakhluqu sai ayatan yace yakhluqu allah ya ambaci da yakhluqu nan kuma sai yace yaf'alu kadhalika allah yaf'alu ma yasha to me me yasa yace nan saboda لأن قضية عيسى أشد خرقا للعادة domin ita ƙadiyya ta annabi isa ita ce mafi tsananin keta al'ada haza fa'al haza fi'lun wa zaka kharqun wannan aiki ne can ko halitta ne shi annabi isa shi da aka halice shi ba tare da uba ba shi ba uba amma ita wannan an ce eh abin ya ya sa wa al'ada uba yana shekara 120 ita wannan tana uwa tana da shekara 98 eh shi ba ta bai ba amma abun bai kai mamakin wancan wanda shi babu mako to saboda haka aka shi da bambanci nasu qala rabbi shi alli aya sai ya ce Allah ka sa mun wata alama alamata ala hamli imraati alama absa dokan cikin matata zan gane matata ta dauki ciki in daga wannan qala sai ya ce ayatuka ayaka alamaka Allah tukalliman nasa shine tamtani amin kalamihim bi zikrillah kar ka yi wa mutane magana za ka nan ko baka yi wa mutane magana ka hana kanka daga yi wa mutane magana da zikirin lahi da ambatan Allah salasa ayyamin da kwana kwana uku za ka yi baka wa mutane magana haza asulu khalwati salasa ayyam wannan shi shine asalin halwa ta kwanaka guda uku allati yaqumu biha salihun wanda salihan bayi suke yin ta illa ramza sai dai illa isharatan sai dai ishara kawai wazkur rabbaka kaseeran ka ambaci ubangijinka ambato mai yawa wasabbih bil ashi wal ibkar kuma wasabbih kai tasbihi ma'ana salli kai sallah bil ashi da yamma wal ifkar da samako da sahi wazkur ah wa izkalat al hus izkalat kun wa izkalat al malaika wa izkalat izkalat al malaika ya maryam ya maryam izkalat al malaika ya maryam inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin wa izkalat al malaika ya maryam inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin واذكر kuma katina is qalat al malaikatu yayin da malaiku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha tsafe ki dan dai Allah ya zabe ki ikhtaraki ya zabe ki wa taharaki kuma ya tsarkake ki min masisir rijali daga shahar mazaje wa wastafaki kuma ya zabe ki dai ala nisa'il alamina afsadu matan duniya ahli zamaniki mazowa zamaninki ma'abuta mutanen lokacin ki kenan yani alam alamu yani alama zamaniya yana nihin alam duniya ta zamaninta qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yace kamula minar rijali kasiru da yawa daga cikin mazaje sun cika sun samu kamala walam yakmulu minan nisa'i illa qalilun amma ba wanda ya cika daga cikin mata ba wanda suka wanda suka samu kamala daga cikin mata illa qalilun sai yan kadan maryamu maryamu ابنة إمران أقول مريم ال إمرانة وآسية بنت مزاهم آسية ال مزاهم ما تفرعون وخديجة بنت خويلد ده خديجة ال خويلد وعائشة بنت أبي بكر ده عائشة ال أبي بكر وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ده فاطمة ال منزان الله تياد أمس الله تبتع قريش آه وفيهن يقول شاعر لا لا أقول ina ga lokacin ma ya huce ko? Sam tsaye nan kuyan. bi da karatun da bi da wannan kai yana da lokacin yago wa fi inna yaqulu sha'ir a cikin su ne mai wake ke hudi fa law kana nisa'u kama zakarna la fudilat nisa'u ala rijali da dai mataji sun kasance kamar yadda aka ambata da ai an fifitar da mata akan mazaje wani asali waka ce ta mutanabbi yana ma saifu dola saifu dola a wani shi mai gidan shi ne sarki ne shi mutanabbi mawaki ne ya shahara da waka yana da waƙoƙi na hikima yana mai wake sai ma'aifiyar shi ta rasu ma'aifiyar sarkin ta rasu shine farkon beti na gina cewa nu'iddul mashrafiyya nu'iddul mashrafiyata wal awali wa taqtuluna al manunu bila qitali farkon abin ne fara hudu kenan muna ta tattalin wani takumba da masu muna ta wani shirin yaki amma ga mutuwa kawai tana kashe mu ba tare da yaki ba ita ga mutuwa tana kashe mu ba tare da yaki ba wai wannan ko sarkin tare da sarki kamar kace duk yaki na kamsu dan kashe su ba tare da wani yaki ba to ya yi abubuwa na ta na kuma waki dai na ya kai ta inda ya kai ta cikin abin da ya faɗi shine ke cewa ai walau kana misa'u kama zakarna da mata sun kasance kamar yadda muka ambata kamar yadda muka ambata haka wanda wannan wata rike zan take da martabobin da haka nan ai da an fifitar da mata akan maza har zuwa inda ke cewa fa matta an yusu lismi shamsi aibun wala wala tazkiru fakhrul lil hilali wala ta'nis shi ta'nisi a ce rana a ce mata mace ce a ce ba aibi bane ba ta sa ba ta zama karama ba walal wala tazkiru fakrul lil hilali haka nan jinjirin wata shi ma da ake ake ce mai wata ake ce mai hilalu namiji ne yace shi ma bai sa shi wani abu ba wani abu alfari bane an ce mai wata an ce mai namiji ne rana an ce mata mace ce amma ta yi shafi shine wai yana so ce to wai ka ga wannan mata ne wannan duk ta yana tana mace inda duk mace kamar su suke da mata ma sun yi maza to shehu ya ga cancantar wannan baitin ba kan uwa saifar daula ba ce a'a wa'annan matan wanda suka cika daga cikin mataki su kadai duka su kadai ne su kadai ne su biyar ne duka aka ambata cikin hadisi ko ina sunan to kuma ina ga to magana magana sana gaba qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wato danganta da Aisha uwar mu'minai anti sayyidatu nisa'il alamin ke shugaban matan duniya ce baki daya qalat kaifa akunu sayyidatun nisa'i ta yaya zan kasance shugaban mata wa maryamu ibnatu imrana wa asiyatu bintu muzahim wa khuwai wa khadijatu bintu khuwailid ya zan zama shugaban mata har ga su wa'annan ga ga maryam ɗaya imrana ga asiya ɗan muzahim ga khadijatu ɗan khuwailid dukan su ne ya zan zama shugaban su qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce maryam sayyidatu nisa'i alamiha ita maryam shugaban matan duniya ta ce zamaninta ne wa asiyatu sayyidatu nisa'i alamiha ita ma asiya shugaban matan zamaninta duniya duniya zamaninta ce wa khadijatu bintu khuwailid ita ma khadijatu yar khuwailid sayyidatu nisa'i alamiha shugaban matan zamaninta ne duniyarta wa anti sayyidatu nisa'i kama anni sayyidur rijali ke ko kece shugaban mata kamar yadda nake shugaban mazaje wa hiya afdaluhum shau yace ita ce mafificiyarsu a nan wurin ya kawo mai taƙiƙi ya kawo wani hadisi ya ce hadisin saboda hadisin abu musa abu musa al'ashari wanda ya gabata yana cewa cikin hadisin abu musa al'ashari a tamula mina rijali kasiru wa lam yakmul min nisa illa asiyatu imratu imratu imran imran imratu a fir'auna ma da yawa da cikin mazaji sun sun tika sun samu kamala amma daga cikin mataki ba wanda suka samu kamala sai Asiya matan Fir'auna wa Maryamu wa Maryamu ibnati Imran da, da Maryam ɗan Imrana wa inna fadala Aisha ta alin nisa'i yace kuma sani dai lalle farar fifiko na Aisha akan mateki ka fadali saridi ala sa'ir ta'ami kamar fifikon farfesu ne akan sauran abinci farfesu abinci wanda dage-dage mun shi shi dage-dage da biredi shi ne suke cewa farfesu shi ne dai nama miyan nama kuma da su wurasa alamun su mun da yanzu da zamu sai mu ce biredi shi ne zai ce to kamar yanda ka san ba wani kusan abincin da ya kai wannan haka nan yace ita ma uwar mu ne ta ta tsere ma da sauran mata a bangaren cika da fifiko nan zamu dakata kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
صلى الله عليه وسلم